واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ديا ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 17 ga watan 11 a girgoriyar kalanda 2020 wannan shine kasadinmu na 28 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan muna magana akan attayammum mun gama magana akan mashru'iyyatuhu sannan muna cikin al'asbabu al-mubihatu lahu wato sabubban da suke halatta a ainihin wato yi taimama mun kawo bayani dangane da cewa daga cikin dalilan da ke sa a yi taimama wato akwai al'ajizu a isti'malil ma wato mutum ya gagara yin amfani da ruwan wato ba wai ba ruwan ba amma ya gagara yin amfani da ita ko da shi ruwan imma dai da tsananin sanyi imma kuma da rashin lafiya ko kuma khawfu barari wato tsoron karya cutu ta hanyar amfani da wannan ruwa au shiddatul bardi ko kuma tsananin sanyi ko kuma ya zamo babu waɗannan al'amura ɗin baki ɗaya ruwan ne gaba ɗayansa babu shi kwata-kwata to wannan shi ma na iya jawowa mutum ya yi taimama idan bai samu ainihin wato ruwa ba mun karanto hadisin imrana ɗan husai a wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum wato an yi sallah shi bai higa ake sallah da shi ba annabi ya tambaye shi me ya same ka ya ce asabatni janabatun wala ma janaba ta same ni kuma ba ni da ruwa sai manzo Allah ya ce masa alayka bi sa'id fa innahu yakfika nan gaba idan ka rasa ruwa ko kuma idan kai janaba ba ruwan da zaka yi wanka to kai taimama da ruwa abin nan da ƙasa ya ishe ka sannan ma karanta hadisin Jabir wanda ya ce sun fita tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a tare da wasu daga cikin sahabbai a sai wani daga cikinsu dutse ya fasa mishi kayi to sai ya nemi a samu sauƙi ta yadda zai taimama ba tare da sai ya taɓa ruwa ba amma abokan tafiye suka ce lallai sai ya yi wanka to daga ƙarshe ya yi wankan ruwa ya shiga cikin ciwonsa ya zama ajalin shi annabi ya ce sun kashe shi wannan aiki nasu ya yi muni an gani da haka daga yau idan haka ta samu ɗayanku annabi ya ce taimama ya kamata ya yi ya ce me yasa ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba to wannan shi ne inda muka kwana yau za mu tahi wa an amru bin al'as radiyallahu anhu annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati salasili قال احتلمت في ليلة باردة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا أمر صليت بأصحابك وأنت جنب قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتمعكت ثم صليت فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أنغاني sahabi amru dan as Allah ya haɗa mu da amru dan as a jannatul firdaus ya ce annahu lamma bu'itha fi gaswatin zati salasili fi gazwati zati salasili lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a zuwa ga yaƙi zati salasil wanda ake wannan yaƙi da taken zati salasili ma'abociyar sarka yace ihtalamtu sai mafarki ya kama ni akan hanya muna cikin tafiya na fata an fahimta fi lailatin barida shadidatul bard a cikin wani dare mai sanyi kuma ana tsananin sanyi a wannan daren fa ashfaqtu in iqtasaltu an ahalaka sai na ji tsoron in har na kuskura na yi wanka to zan iya hallaka alhalaku anan abi ma'ana almautu yana da bambanci can da yake cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka wa ahsinu an gane ko can yana magana ne akan masu dukiya su ciyar wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku cikin hallaka bi ma'ana cikin azaba ko kuma cikin fadawa cikin ukubar ubangiji nan kuma an ahalaka bi ma'ana an amuta ina tsoron kan na mutu don haka fata yammamtu sai ne taimama sun masallaitu bi ashabi sannan sai ne wa abokan tafiya na sallah dama ni ne jagora ni ne kwamanda da haka a ka'idar kwamanda kuma shine liman shine mai jan sallah duk shugaba a tafiya ko a wata harka to ya kamata ya dinga jan mutane sallah an gani salatar subhi ne musu sallar asuba falamma qadimna ala rasulillah lokacin da muka dawo gurin annabi bayan mun dawo daga wannan yaƙi zakaru zalika lahu sai suka je suka kai wa manzon Allah jawabi cewa fa ga abin da amru dan as yayi mana taimama ta kama shi ko janaba ta kama shi a halin tafiya ana sanyi sai bai yi wankan janaba ba ya je ya taimama ya zo ya ja musallar asuba suka je suka gaya manzan Allah faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira amru ya ce ya amru ya kai amru ɗan as sallaita bi ashabika yanzu ka yi sallah da abokanka wa anta junubun alhalin kana da janaba ba kai wanka ba ka yi sallah ba tare da ainihin wato ka yi wankan janaba ba kai taimama kawai ka musu sallah na fata ana fahimtar magana faƙultu abdullahi ɗan amru ɗan as ko amru ɗan as afuwan ya ce a dakartu ƙaunar lahi ta'ala abin da ya sa ne haka manzan Allah na tuna faɗin Allah ne da yake cewa wala taqtulu anfusakum kar ku yadda ku kashe me kawunanku inna Allah kana bikum rahima Allah yana tausayin na fata an fahimta Allah yana son ku yana son yana tausayin ku don haka kar ku kashe kawunan ku ma'ana duk abin da zai kai ka cikin hallaka ya sa ka rasa ranka ko kuma ka rasa wata gaba ta jikinka to bai halatta ka aikata shi ba don haka sai na ga lallai idan ne wankan nan to akwai yiwuwar wannan wanka ya zama ajali na to tunda na gane haka za ta iya faruwa sai na kaucewa yin wankan sai ne taimama a nan ina so ku gane wani abu kenan wannan zai iya zama wato sunna ta ƙaririya wanda wani sahabi ya yi annabi ya yi recommending ya yi assessing ya yi stamping na fata an fahimta domin ba fatawa ce daga annabi ba ba annabi ne ce masa ya haka ba shi ne kawai ya yi wa kansa fatawa na fata an fahimta kuma sai ya zama ya ne ya dace ya yi daidai to wannan yana daga cikin abin da malamai hadisi suke ce masa sunna ta ƙaririya wato sunnar da aka aikata ta ba annabi ne ce a yi ba amma da aka yi sai ya ce ta yi daidai ta zauna bai ainihin wato a soke ta ba kamar yadda kuma za mu zo mu ji hadisin a ammaru ɗan yasir wanda shi kuma ya yi tasa annabi ya soke ma'ana ya birgima da ƙasa a madadin wanka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wankansa bai yi ba an gane magana da kyau ko to wannan shi ne don haka ya ce wannan faɗin allah na tuna shi ya sa sai na je ne taimama na je ne wanka fata yammamtu sun masallaitu sai ne taimama sai na je ne sallah fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya tuntsire da dariya ma'ana abin ya bashi dariya ya burge shi walam yaqul shay'an sai annabi bai ce komai ba suna da wata ka'ida cewa tarkul bayani an waqatil haja la yufidu idan akwai bayanin da ya kamata annabi ya yi to ba shiru ya kamata ya yi ba ko zai yi jawabin cewa ga abin da ya dace a yi ina fata kuna fahimta to amma kasantuwar babu wani jawabi da annabi zai ke da shi wannan abin da aka yi yayi daidai shi yasa bai mai ba bai ce komai ba jama'a kuna fahimtar magana su don haka wannan shine a taqrirur rasuli sallallahu alaihi wa sallam li ahadin min as-sahaba idza fa'ala shay'an min ad-din ولم يقل له شيء أو لم يقل له هذا حرام أو هذا آه غير مباح أو هذا غير صحيح da sauransu wannan hadisi da muka ji a imamu abu dauda ya fitar da hi haka imamu ahmad a cikin fatahun rabbani ya fitar da hi da dai shauran ainihin wato malamai na sunna sun fitar da wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce kwarai da gaske kuma yana karantar da mu cewa idan mutum janaba ta same shi kuma ya zamto yana tsoron taɓa ruwa ya yi taimama kawai kuma cewar wasu malaman fikihu da suka ce ba zai shiga masallaci ba wannan maganan ba haka take ba zai shiga masallaci a yi sallah tare da shi kuma ga janaba a jikin shi taimama kawai ya bai yi mai ba bai yi wanka ba jama'a kuna fahimta zai shiga masallaci za a yi sallah da shi sannan idan ya fita idan rana ta ɗagu ya ji gari ya ɗauki ɗumin da zai iya taɓa ruwa ba tare da damuwa ba sai ya wankansa kuma idan har ya ji wannan sallar ba ita kaɗai zai iya yi ba har azahar ma zai yi ta da janaba ba zai iya taɓa ruwa ba ya halatta gare shi jama'a kai in ta kama ya wuni tur da janaba a jikin shi yana sallah da taimama saboda larura ta jin sanyi ko ta rashin lafiya ko ta jin ciwo na fata kuna fahimtar magana wannan babu laifi don yayi haka jama'a kun fahimci magana da kyau ku kawai abinda shari'a ta ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai ba face abin da za ta iya abin da kaji za ka iya ɗauka kawai shi shari'a ta yadda kai duk abin da kaji in kai zai wahalar da kai to in kai ka wahala to ba shari'a ne ta saka ka ba kai ka jawo kanka wannan wahala jama'a kun fahimci magana kai ka jawo kanka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai face abinda za ta ainihin wato iya wala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku ko ku wahalar da kanku eh wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ko ba haka ba yawwa a can kuma wata aya ke cewa law sha Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ta wahalar da ku ya dinga kawo abun da zai zama yana da kunci a cikin addini sannan kuma ya ce dole sai kun yi amma da ke Allah baya son mu da wahala sai ya ce mu ɗauki mai sauƙi cikin addinin ma inna dina yusrun ko walan yushadda dina ahadun illa galabahu na fata ana fahimta addini sauƙi ne duk wanda ya tsananta akan addini sai addini ya yi galaba a kan shi kuma wannan abin da zai zo da shi Allah bai yarda da shi ba ina fata an fahimta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji Allah bai sanya muku wani kunci da damuwa a cikin mai ba a cikin addinin musulunci millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha tafarkin babanku ne annabi ibrahim shi ya sanya muku musulmi tun daga yau har kuma zuwa ƙarshen duniya Allah ya shirya da mu don haka dai a bai halatta mutum ya ainihin wato abin nan ba ma huwa sa'idu idan an ce a said gurin da ake yin taimama to me ake nufi da shi a tsantsan larabci da kuma shari'a qala fil arab babban malami marubucin lisanul arab yake faɗa yake cewa as-sa'idu abinda ake nufi da sa'id in an ce sa'id abinda ake nufi da hi al-ardu na fata an fahimta haka al-imamu ibn manzur ya faɗa a cikin me lisanul arab al-ardu wa qila wasu malamai suka ce al'ardu tayyiba kyakkyawar ƙasa wanda ba bayan gari ba kwatami ba komai a kanta na fata an fahimta wakila wasu kuma suka ce huwa kullu turabin tayyibin duk wata ƙasar da ka ganta garau ba wata matsala a kanta ba najasa a kanta ba wata ƙazanta a kanta to sunanta sa'i wa fi tanzil ya zo a cikin alƙur'ani Allah yake cewa fatayammamu sa'idan tayyiban ku nufaci ƙasa mai tsarki ƙasa mai kyau ƙasa mai tsafta to kaga an gama kawai a sa'idu tayyib ƙasar da take mai tsafta wata ba ta matsala baka ga ainun najasa a kanta ba duk ƙasar da idanka bai ga najasa a kanta ba na fata kuna fahimta hancinka bai shinshinin najasa a kanta ba launinta bai canja da najasa ba to ita ce ake kiranta a sa'idu tayyib ƙasa mai tsarki sannan kare dame ka cewa da gurin an taɓa yin kaza yanzu kawai ka lura kazan da ka ce da an taɓa yi a gurin yanzu akwai shi a gurin babu to shikenan ƙasa ta zama mai tsarki jama'a kuna fahimtar magana akwai wanda za su ce ai wannan gurin da ana zubar da shara kai da kanka ka ce da a barna nama wai a kano tsohon zance ko a gombe kuma ya zama yawa haka ne ko ba haka ba da ka ce to saboda haka tun da da ne to ba a buƙatar ka tawo daɗin nan ba ta aiki a wannan lokacin shine nasiru sa'adi a cikin alƙawahidul fiqhiyya nasa yace wal aslu fi miyahi na tahara wal ardu wath thiyab wal hijara wal aslu fi miyahina asali dangane da ruwayenmu me jam'in ruwa da hausa ruwaye ko ruwa waki ko ruwoyi ruwa ko eh shi mufuradinsa da jam'insa duk ɗaya ne eh ruwa amma an ka je gurin ba sakko zai ce min ɗebo mun su da yawa ko ba haka ba eh to don haka wal asulu fi miyahi na tahara asalinmu dangane asali dangane da ruwanmu shine tsarki duk ruwan da ka gani ka ɗauke shi mai tsarki ne kawai sai fa idan ya bayyana maka ba mai tsarki ba ne amma kai ka kalle shi matsayin mai mai tsarki wal asulu fi miyahi na tahara wal ardu haka duk wata ƙasa a gurinmu mai metete mai tsarki ce wasiyabu haka duk wani tufafi a gurinka mai meye sunansa mai tsarki wal hijara haka kuma duk wani dutse da ka gani ɗauke shi ka yi istijimari da shi tsarkin dutse ko shi ma mai tsarki ne shi ne wal asulu fi miyahi na tahara wal ardu was siyabu gane maganar da kyau ko to wannan shi ne saboda haka duka asalin waɗannan masu tsarki ne ba za ka ce ai kana zargin akwai kaza ko kana tunanin akwai kaza tattare da su ba dutse ne wani ya ɗauke shi ya yi istijimari da shi ya yi tsarki na bayan gari ko na fitsari da shi mu ɗauka ma na fitsarin ka san bayan wasu mintuna ko awanni zai bushe ko in ka zo ka ɗauka za ka ga alamun fitsari a jikin shi to kawai sai kai tsarki da shi kar kai la'akar da cewa wani ya ɗauka ya yi amfani da shi ba ruwanka da wannan magana ka kwana a ɗakin abokinka kana so za ka fita sallar asuba sai ka ji kai baka gamsu da naka tufafin ba amma ga rigarsa da wando a rataye to karka ce shi ma ai nasa babbacin abin da babu islamiyya sun yi ta an gayowa a ciki ina fata an fahimta a bakin masallaci da makaranta suna ta kaiwa suna ta kara kaina he ka zo za ka yi alwala ba ruwanka tambayar cewa me aka yi da ruwan nan ruwan yan islamiyya sun sa kwanan indominsa ya kamfa babu ruwanka da wannan kawai ruwa ne a drum mai tsarki sunansa ka kamfata kai alwala kawai kai gaba abinka shine wannan ka'ida ta malaman ulul fiqh wal aslu fi miyahi na tahara wal ardu wath thiyabu wal hijar an gane magana da kyau ku Allah ya shirye da to wannan shine da haka yake cewa a fatayammamun sa'idan tayyiba ku numfaci ƙasa mai tsarki kala abu ishaqa abu ishaqa ya ce as-sa'idu wajhul ardi abinda ake nufi da ƙasa ita ce fuskar ƙasa abinda ake nufi da sa'id ita ce fuskar kan ƙasa dandamalin ƙasa kawai wa alal insani yana da kyau akan mutum an yadriba bi yadayhi wajhal ardi idan yazo zai yi taimama ya bugi fuskar ƙasa da menene da tafukan hannayen shi ku lura idan an zo buga taimama kamar yadda za mu zo wajen siffar taimaman za mu siffanta ta sha Allah idan ka buga taimama malamai suka ce ba a ware hannu haka hada hannayen haka ake yi ba a dunkule su miƙe su ake yi ba a baje su na fata kuna kallo hada yatsun ake yi sai ka buga bismillahi pop akan nan sai ka buga ba kuma naushin kasar ake ko kamare ta ba dan akwai wannan in sun tayi ga whoop hakan nan sai ka ji pow shi ma sai ya ji zafi a tafin hannun shi to ba wanda ya saka wannan wai shi dole sai ya danko kasa a tafin hannun ba buƙatar he ka danko kasa ba inda so ake sai kasa ta tafi fuskar ka he a ce ɗebo ta haka ko ba haka ba ka yi abin nan ɗan duku nunu le ka ta kunya ɗebo tsaba inda haka ake bukata sai a ce kamfato ta he ka cika tafin hannunka he ka zuba tun daga kanka har wuyanka jama'a kun fahimci magana ba wannan ake bukatar kawai shi ne ka taba kasar ka taba ta fab akan nan a hankali cikin nutsuwa sai ka taba sai ka hure nan hakan nan sai ka hure sai ka shafi hannayenka daga ko kuma ka shafi fuska sannan ka shafi hannaye za mu zo duk ruwayoyin gaba ɗaya za mu yi jawabi an gane magana da kyau ko to wannan shine don haka yake cewa yana da kyau mutum ya sani ya bugi ƙasa da ainihin wato tafukan hannayensa wala yubali wala yubali to me faru hmm? to wala yubali kada ya damu akana fil mawdi'i turabun aw lam yakun shin a wannan gurin da ya bugi kasar akwai ƙasa ma'ana akwai turbaya na fata kuna fahimtar magana idan an ce turbaya kamar da hausa ka ce rairayi an san rairayi aiko ko da yake wannan hausar kano ce yawanci ba ku santa ba a nan rairayi ko na ƙasa mai duwatsu mai menene a a ƙasa mai laushi da ake nufi ita ce rairayi eh ƙasa mai laushi ita ce rairayi mai faru ne an gane ƙasa mai rairayi wato wanda take da laushi na fata an fahimta ita ce ake nufi da attura shine bahaushe yake ce mata turbaya atturabu ne sai ce mata turbaya na fata kun fahimci magana to wannan shine ake nufi to shine malam yake cewa kada ya dame ka dan misali ka taba kasar sai baka ga alamun rairayi ko turɓaya a ina ba a ainihin wato tafin hannunka ba jama'a kuna fahimtar magana ina ga wannan mic din naku ne yake da matsala ba daga nan bane ba matsalar nan bane eh ba shi kawai tun da yana yi bari mu ƙara sa'a duba daga baya an gane ko shine ce karka damu sai ka ga wannan a jikin ainihin wato abu na din naka wala yubali akana a fil mawdi'i turabun aw lam yakun shin a wannan gurin akwai rairayi ko babu kar ya dame ka wali anna sa'ida laysa huwa turabu to ku sani ita ƙasa in an ce as-sa'id to ba ana nufin at-turabu turbaya ko rairayi ba kawai fakon ƙasa ake nufi dandamalin ƙasa in an ce sa'idu to nan abinda ake nufi kenan na fata kuna fahimtar magana sa'id bisadi ba sa'id bisinun ba akwai bambanci tsakanin sa'id bisad da kuma sa'id bisi na fata an fahimta as-sa'idu bisa shine turbaya bisadi na fata an fahimta ko kuma abinda ake nufi da cewa mutum ya rabauta sa'ada yas'udu sa'id na fata ana fahimta sa'id kuma min sa'ada ya su'udu sa'idan wato mutumin da yake rabautacce ina fata fahimta wanda ya samu rabo fa amal lazina su'idu ko wanda suka zama rabautattu to a lura da wannan kalma ce wanda take abin nan furucinsu da harfansu kusan iri ɗaya amma suna da bambancin ma'ana an gane shi ne ke cewa laisa huwa turabu ba ana nufin ƙasa da muka sani ba innama huwa wajhul ardi abinda ake nufi da wannan shine fuskar ina fuskar ƙasa shine sa'i turaban kana aw ghayrahu shin akwai rairayi da turbaya ko babu wannan kar ya dame ka kawai dandamalin ƙasa ake nufi qala walau anna ardan kanat kulluha sakharan da a ce dukkanin ƙasa za ta zamanto fako la turaba alaihi babu turbaya babu rairayi a kanta thumma darabal mutayammimu sai mai taimama ko mutayammama sai mai taimama yadda ki yadahu hannayensa ala zalika sakhar akan wannan fako lakana zalika tahuran idza masaha bihi wajhahu to da zai zamanto masa tsarki da taimamarsa idan ya shafi fuskarsa da hannayensa da shi jama'a kun fahimta ko da a ce babu turbaya barin ba ku misali amma wannan misalin masu zuwa gona su za su gane idan ka shiga gona akwai wani guri da za ka gani kamar gefen gidan tururuwa haka ko kuma in ba gefen gidan tururuwa ba za a ga wani guri ne malam inda ka san aikowa aka yi a share shi an share shi ya yi fes kuma babu yashi ko ƙwarzane babu shi kuma ba dutse ba amma fa ƙasa ne akwai wanda suka taɓa ganin irin wannan a jeji ko a gona ina fata fahimta to wannan shi ake kira sa'id guri ne ƙasa ce amma fa ba wai dutse ba ne sannan kuma ba ƙasa ce da yashi ba kanta ne hakan nan kanda fako da hausa har idan da za ka ƙwanƙwasa shi da yatsa za ka je yana ƙara kamar wani kaura kake duka ko kuma wani dutse kake duka kwal hakan nan to kaga yanzu nan idan ka zo ka buga taimama in ka ɗago za ka ga wani abu a tafin hannunka to shi ne abin da ma da yake magana cewa ko da irin wannan guri ne wanda in ka buga in ka ɗago ba za ka ga alamar komai ba to taimamar ka ta yi kawai ka shafa ka yi gaba za mu zo mu ji annabi yana yin taimama hatta a katanga ko to kaga katanga ai babu ƙura ko kuma turbaya a kanta haka ne ko ba haka ba to annabi yakan yin taimama a nan za mu zo mu ji annabi yakan yi taimama idan guguwa ta taso guguwa malam me ne a cikin guguwa ƙasa ne da ƙura ko da haka annabi fak sai ya bismillah sai ya haɗa shikenan sai ya shafa fuskar sai ya safu tafukan hannayensa shikenan ya gama taimama a cikin minti biyar za ka iya yin taimama ɗari biyu na rantse da Allah ɗari biyu za ka iya cikin minti biyar ba wani abu mai wahala a ciki an gane maganar da kyau ko eh insha Allah ta'ala to Allah shi yadda mu shi ne yake cewa laisa huwa turab idza sami mazaha bihi wajhahu idan ya shafi fuskarsa da shi to wannan shine wannan malam ya mana definition din me ake nufi da sa'i me ake nufi da at-turab gurin da za a yi taimama wato dai kenan wannan ta'arifin sai nuna mana kada mu damu dan mun zo za mu yi taimama a gurin da babu yashi wanda idan ka dafa ba za ka ga kura ko yashi a hannunka ba jama'a kun fahimta idan ya zama irin haka babu laifi amma idan bai zama irin haka ba kar ya dame ka kawai shine abin da muka fita da ke cikin wannan definition din jama'a kun fahimci magana Allah ya shirye da mu sifatu tayammum siffar yadda ake taimama an ammar bin yasir radiyallahu anhu qala ajnabtu falam usib ma'an fatama'aktu fi as-sa'idi wa sallaytu فذكرت ذلك للنبي فقال انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه كون ما لن يتي صفة التيمم سفر يد أكي منيني أكي تيمما ya ce an an ammaru bin yasir an samu hadisi daga ammaru ɗan yasir radiyallahu an ammaru bin yasir Allah ya ƙara yarda ga ammaru ɗan yasir jama'a ammaru ɗan yasir yana cikin sahabban manzan Allah da ya sha bakar wahala su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina na farko farkon shiga addinin musulunci wanda lokacin musulunci da ɗuminsa malam ana shigarsa da wahala ana dakuwa a hannun kafirai a lokacin su suka yi kundin bala suka yi madakolo suka afka ciki suka kuma jura duk wata wahala amma rudan yasir yana daga cikin sahabban da suka fi kowa shan wahala a gurin ma'abota ainihin wato gaba da shi da iyalansa yasir din da babansa da su ammar din da sauran waɗanda suke wa iyalan a har annabi idan ya zo wucewa yana ce masa yana ce musu isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir makomar ku aljannar firdaus ne ba ku da makoma sai ita saboda sun sa bakar wahala a hannun arna har Allah ya zo ya kubutar da su wasu kuma aka yi ajalin su a cikin wannan ainihin wato al'amari yake cewa ajnabtu wata rana jaraba ta kama ni falam usib ma'an sai ban samu ruwa ba ban samu ruwa ba fatama aktu sai na dinga birgima shine attaba'uk ai tamarragtu ke na dinga birgima kawai birgimar bari ma kwatancen da zaka fi ganewa wankan jaki an gaji magana da kyau yadda jaki ya mirgina dama ya dawo hagu ya ce to haka na dinga yi a ƙasa wishi fatawa yi wa kansa tunda an ce idan mutum ya yi janaba ya yi wanka ko sannan idan babu ruwa ya yi mai ya yi taimama idan mutum zai yi alwala sai bai samu ruwa ba to me zai yi taimama da haka idan mutum zai yi wankan janaba sai bai samu ruwa ba ya zai yi ya birgima a ƙasa na fata fahimta shi haka yi wa kansa fatawa to kuma sai ya zama ya kuskure ba kamar wancan sahabi ba an gane ko wanda shi ya yi fatawa wa kansa kuma fatawar ta zamanto ta zauna wanda muka karanta hadisinsa ɗazu-ɗazun nan an gane magana da kyau ko amru ɗan ash allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna to shi ne yake cewa fatama aktu ai fatamar ragtu sai na dinga birgima a kar fi sa'idi a cikin ƙasa wa sallaitu na je ne sallah da wannan taimamar wankan ƙasa ɗin da na yi na je ne sallah da ita fadakartu zalika linnabi sai na je na ambata wa manzan Allah fa ni fa ga abin da ya faru da ni taimama ne ta kama jaraba ne ta kama ni babu ruwa to sai ne wa kai na fatawa tunda idan da ruwa mutum alwala zai yi in babu ruwa taimama zai yi to haka idan da ruwa mutum janaba ta kama shi wanka zai yi to kaga in babu ruwa sai ya burgima da ƙasa kawai sai ne burgima faƙada sai manzan Allah ya ce innama kana yakfika hakaza a wata ruwa yace innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza abin da ya isar maka shine ka haka aikata haka da hannayenka annabi sai kwatanta masa sanzan Allah yace wa daraba annabi ko sahabin yace wa daraba annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-arda sai annabi ya bugi kasa da tafukan hannayensa na fata an fahimta ya bugi kasa da tafukan hannayensa wani fahafihi ma da ya bugi kasar haka ya ɗago hannayen sai ya hure su hakan nan sai ka hure su na fata fahimta sai ce ya hure su thumma masaha bihi ma wajahahu sannan sai ya shafi ina fuskarsa to kaga a wannan ruwayan ta zo da mutum ya fara shafar ina fuskarsa wa kaffaihi kuma ya shafi ina tafukan hannayensa to a nan wannan hadisin za mu koya abubuwa kamar haka abu na farko mun gane cewa idan janaba ta kama mutum ba shi da ruwa ba wankan ƙasa zai ba taimama zai yi ko sannan mun fahimci cewa bugun ƙasan nan sau nawa ake yi sau ɗaya domin a nan wannan hadisin bai ce mana sau uku ba za ka ci karo da wani hadisi a cikin ibnu maja wanda hi ya zo da bugun ƙasa na biyu akwai ma wani da ya zo bugun ƙasa na uku na fata an fahimta to da na biyun da na ukun sun gaba ɗaya hadisan su rubabbu ne ba su inganta ba jama'a an gane magana da kyau ko sannan abu na gaba mun ji tafukan hannaye ake shafa ko to akwai wanda idan suka yi zo taimama suna shafar har ina har nan to shi ma in kai haka kayi bus na fata an fahimta in ka ji yara sun ce ma kayi bus ma'ana kayi aikin banza kenan an gane magana da kyau ko don haka ba a shafar ina ba a shafar daga nan zuwa nan bai tabbata ba a hadisin manzon Allah hadisin da ya zo da wannan matsalar hima bai inganta ba lalle akwai hadisin amma bai inganta ba bai tabbata ba kuma in ba ku manta ba shi malam abin da ya mana alkawari duk abin da zai kawo mana a nan sai wanda ya me ya inganta shi yasa baya bata lokacinsa wajen kawo waɗancan abubuwan da ba su inganta ba wanda yake son ƙarin bayani akan waɗannan matsaloli zai duba da manya-manyan littattafai al-mutawwalat wanda suke kawo irin wannan hadisan kamar misali sunan tirmidhi sunan ibnu majah bai haƙi da shauransu a cikin wasu daga cikin wannan littattafai za ka samu waɗannan hadisan amma tare da cewa ba su inganta ba don haka rahin ingancinsu ya sa malamai ba sa ɓata lokaci wajen kawo su kawai ana tace wanda ya inganta ne sai a zuba mana mu yanzu wannan littafin tuwo ne da mai da nama da miya har da man shanu a kayi kaga me ya saura mana kenan sai ɗiba kawai to shine abin da yake littafin nan duk abin da bai tabbata ba ya cire ya ajiye abin da ya tabbata kada yake karanta mana dama kuma wannan shine irin namu na ɗalibai domin aikin tacewa sai malamai haka ne ko ba haka ba malamai su ne za su karanta su ce to wannan magana ba ta inganta ba ko wannan hadisin bai inganta ba amma iri na irin ka ɗalibai sai mu ɗauko wanda aka tace sai mu karanta tacaccen shikenan ba ruwanmu da dogon jawabi an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu to shine don haka mun fahimci cewa bugu ɗaya ake yi ba bugu biyu ba a wata ruwaya annabi ya ce at-tayammumu darbatun wahida lil wajhi wal kaffaini taimama bugu ɗaya ne ga fuska da tafukan hannaye an gani lil wajhi wal kaffaini kaga hatta a wannan maganar ya nuna ina ake fara shafa bayan an hure fuska yasa annabi ya ce lil wajhi ga fuska walkafai da kuma ina tafukan hannaye to amma akwai wasu ruwayoyi da suka zo suka nuna ana fara shafar mai tafin hannu ne kafin a shafi ina fuska to amma abin da zaka tambaya inda zaka fi gane yadda matsalar take shin a cikin jerin alwala tsakanin hannu da fuska wanne ake fara wankewa na hannu ake fara wankewa sannan a yi mai a wanke fuska to sai suka ce idan za a bi tsari na alwala da ruwa to sai an shafi ina hannu sannan a shafi ina fuska jama'a kuna fahimta suka ce wasu kuma malamai suka ce a'a tsarin taimama daban da na alwala tunda hadisai sun zo sun nuna a shafi fuska sannan a shafi mai hannu to a yi hakan kawai kar a ce za a ɗauko maganar tsarin alwala na fata kuna fahimtar magana malaman can suka sake cewa shin kan da taimama da alwala duk me sunan su alwala dan haka ayi abin da ake yi a alwala idan an zo me taimama ta wannan muhalli ne na tattaunawar malamai kuma kar ka ga wani ya fara shafar fuska kafin ya shafa hannu ka ce me yasa ya haka ko ka ce ya fara shafar hannu kafin ya shafi fuska ka ce me yasa ya haka kowanne akwai dalilin da ya dogara da shi ni dai a nan da nake zaune ni adamu na fata an fahimta ni ado an gane maganar da kyau ko abin da na yarda da shi shine abin da ya zo a hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fara shafar ina fuska sannan a shafi menene shine zahirin hadisi abin da ya bayyana jama'a kun fahimci magana saboda haka wannan fa tawace kar ka je ka ce na ce dole haka za a yi a'a tawace wannan in kai ma kana tare da ni to muna tare kuma Allah ya haɗa mu a gaban annabi tare yauwa in kuma ka ce a kai kana can shikenan ba matsala ina fata kuna fahimtar magana yauwa saboda haka wannan shine a takaicen takaitawa to shine yake cewa a abin nan don haka kamar yadda muka ce mun fita da waɗannan matsaloli a mun fita da cewa ana bugu ɗaya ne a taimama mun fita da cewa ana fara shafar fuska kafar hannu mun fita da cewa ana shafar hannu ne iya gwiwar hannu banda zira'i ko sannan za mu sake fita da wata matsalar daban amma ku biyo tare da ni insha Allah ta'ala fa'idatun malam yace ga wata ƙarin bayani ga wata ƙarin fa'ida ga wani alheri yace al-aslu fi tayammum asali dangane da taimama annahu qa'iman maqamal wudu'i yana tsayawa ne a matsayin menene alwala duk inda kaga taimama to irin alwala yadda kaga alwala haka take don haka a ƙarƙashin wannan duk hukuncin da ke gudana akan alwala yana gudana akan menene taimama wannan shine magana mafi inganci duk hukunce hukuncin da ke gudana akan alwala yana gudana akan menene taimama idan kai alwala guda ɗaya kana iya yin sallah biyar da ita in bata karye ba to taimama ma za ka iya yin haka domin hukuncin su ɗaya da me kaga waɗannan maganganun duk sun saba wasu maganganu na malaman fikihu Allah ya saka musu da alheri suka ce lalle labudda kowace alwala ko kowace sallah ai mata menene taimamata muka ce babu laifi idan kayi dan ƙarin laiman lada da haske da ƙarin ni'ima ko alwala in kana da ita in ka ƙara ma za ka ƙara wata haka ne ko ba haka ba za ka ƙara wata to haka taimamar in ka ga dama amma cewa da aka yi ba zai yiwu a yi sallah biyu da taimama ɗaya ba to wannan magana ce muka ce malaman hadisi sun buga bata bom ba ta da asali jama'a kuna fahimtar magana amma in ka ce bari ka ƙara don ka ƙara wa kanka falala da alheri kamar yadda in kana da alwala ɗaya za ka iya ƙara biyu ko uku a kai wannan babu laifi amma magana cewa lalle ba zai yiwu a yi sallah biyu da taimama guda ɗaya ba har ma ka zo sun ce in aka yi sallar ba ta yi ba wannan magana wallahi akwai gyara a cikinta jama'a Allah ya saka wanda suka faɗe ta amma dai ba daidai ba ce na fata an fahimta zai iya yiwuwa ne alwala tun daga nan masallacin biyeti miyeti bolari east na kama hanya in tafi fanta malam kuri na yi sallah da ita zai iya yiwuwa ne alwala ne haka to taimama ma zai iya yiwa ne haka tunda tajri alaiha hukumul wudu hukunce hukuncen da suka shafi alwala suna shafar menene taimama don haka maganar malaman fikihu ku yi ta hakuri malaman fikihu Allah ya saka muku da alheri ku malaman mu ne muna jinjina muku amma mu babban faqihin mu shine annabi Muhammadu na fata fahimta yauwa babban faƙihin mu shine manzon Allah in ce aka ce akwai maganar sa to ba ma kallon maganar kowa da u kulla qaulin inda qauli Muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughani ko malaman fiqh da suka ce watti saluhu bis salati lalle sai an sadar da wannan taimamar da me da sallah to gaskiyar magana ba haka magana take ba zan iya yin taimama daga nan in tafi malam kuri na je ne sallata kuma kamar yadda zan iya yin alwala daga nan in tafi har wani gari in dai bata kare ba ne sallah da ita to haka taimama ma take jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ko an gane magana da kyau ko shin alwala tana ɗauke wa mutum najasar da za ta hana shi saduwa da ubangijinsa wajen ibada eh eh to taimama ma tana yin haka in an yi ta to ta ɗauke wannan hadafi da wannan janaba ko wannan kari da kake tattare da shi wanda zai hana ka yin ibada gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata a fahimta yadda alwala take ɗauke wannan haka taimama take ɗaukewa wata magana da wasu malamai suka faɗa wanda idan ka kalle ta za ka jinjina musu suka ce ta wata fuskar fa za a iya cewa taimama tana da wani ƙarfin da alwala ma ba ta da shi idan mutum ya bayan gari ko ya fitsari zai yi wuye alwala bai yi tsarki ba na idan mutum ya yi bayan gari ko fitsari zai iya ruwa ya alwala da ruwa ba tare da ya yi tsarki ba ba zai yiwu ba idan ya yi sallah da wannan alwalar bai yi tsarki ba sallah za ta karbu ba za ta karbu ba to amma idan mutum yana da kari na bayan gari ko na fitsari sai ya zo ya yi taimama shin zai iya yi waye sallah da wannan taimama eh zai iya yi waye ko ba haka ba to sai wannan ya nuna ashe ta wannan fuskar taimama tana da wata fawar da alwala ma ba ta da shi ba ku yadda ba ku a to na ji kun yi zukun me tunda alwala ba zai yiwu ba sai kayi tsarki amma ita taimama ko baka da tsarki za ka yi haka ne ko ba haka ba za ka yi ai ita kan ma rahin tsarkin ke kawa a yi ta na fata an fahimta saboda haka suka ce akwai wasu khasa'is baina kuma a umumun wa khususul mutlaq tsakanin taimama da ainihin wato alwala akwai abin da ya haɗe su akwai kuma abin da ya rarrabe su na fata an fahimta to wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da haka sai malam ya ce a yankudu a yankudu tayammumu a a fa'idatun al'asulu fit tayammum annahu qa'imun maqamal wudu ko tana tsayuwa tsayuwar menene alwala fayubahu bihi ma yubahu bil wudu'i dan haka duk abin da ya halatta kai da alwala ya halatta kai da ne eh ya halatta kai da taimama duk abin da ya halatta ka yi da alwala ya halatta ka yi da menene da taimama wa ya juzu ƙabla dukulil wakati ya halatta ka yi taimama kafin shigar lokacin ne lokacin sallah ƙarfe sha ɗaya da rabi sai ne alwala na tafi masallaci na je ina ta lazimi ko ina ta karatun alkur'ani ina jira liman ya zo mai sallan azahar ya halatta idan alwalata bata karye ba har liman ya zo karfe sha biyu da minti arba'in da biyar muka yi sallan azahar ta yi to haka taimama ma abin da wasu suke faɗa cewa lalle taimama sai fa lokaci ya shiga ko ma ga liman akan sahu zai ta da iƙama sannan sai ka bugi ƙasa sai ka yi taimama sannan sai ka shiga masallaci in ba haka ba in dai ka yi ta aka samu wani gab na fata an fahimta tsakanin yin ka taimamar da shiga masallaci da ta da iƙama to ta warware to ni ban san mai warware ta ba saboda haka suka ce ta halatta a yi ta kafin shigar ne shigar lokaci na sallah ina fata an fahimta kama ya juzul wudu kamar yadda alwala ta halatta wa yusalli bihi ma sha'a zan iya yin alwala daya ne salloli goma da ita to haka ita ma taimama za ka iya yin alwala abin nan taimama ɗaya kai salloli illa iyakar abin da kaga dama shine wa yusalli bihi ma sha'a an gane zai yi gwargwadon abin da ya ga dama da ita kama yi salli bil wudu kamar yadda yake iya yi da menene da alwala na fata an fahimta na waƙi ruhu me yake warware alwala abin nan taimama mun ji abin da ke sakawa a yi taimama mun ji siffar taimama mun ji kuma wato abubuwan da suke da alaka da taimama da sallah to yanzu za mu ji kuma menene yake warware taimama jama'a kuna fahimta yanqudu tayammumu ma yanqudu wudu duk abin da ka san yana warware me alwala to yana warware me kuma taimama don haka dama kana da kari na fitsari sai kai taimama bayan ka yi taimamar kai ka sake yin fitsari to ba za ka ce a ai dama da fitsari na don haka tun da na wallahi ba a yi bayanin nan wani zai iya ɗauka haka ne ba da ba zai ce ai dama da fitsari aka ce in yi taimama ta yi da haka yanzu don ya tsula wani ma ba matsala a wallahi akwai matsala taimama ta warware sai an sake wata ina fata fahimta don haka duk abin da ka san yana warware menene alwala to idan kai taimama sai kai wannan abun shi ma yana warware ne taimama na fata ana fahimta Allah ya shirya da mu sai malam ya ce a yanquduhu aidan wa yanquduhu aidan wujudul ma sannan samuwar ruwa ga wanda dalilin rashin ruwa ne yasa yayi taimama to daga ruwa ya zo taimamasa ta warware kuna fahimtar magana ko da ko bai yi hadafi ba ko bai yi fitsari ba bai yi bayan gari ba bai fitar da iska ba in dai rahin ruwan ne ya sa ya yi taimama iya uzurin kenan ya nemi ruwa ya rasa sai kuma ga ruwan ya zo to daga ruwan ya zo taimama ta ɓaci a ƙarƙashin wannan idan ya taurin kai ya ƙi yin amfani da ruwan ina fata kuna fahimta sai ya je ya sallah da wannan me taimamar matukar dai bukatar rahin ruwan ne ta zahiri taimama to sallar ba ta yi ba azanna annakum fahimtum jidda dan dama abin da ya saka hi taimama hi ne rashin me rashin ruwa so yanzu ruwa ya zo ba wani uzuri bayan wannan sai ya ce a aini tun da ya riga ya taimama hi ba zai yi arwada ba idan yi sallar malamai suka ce sallar ba ta yi ba amma yau inda a ce dama da ruwan amma uzurin da ya hana shi yin amfani da ruwa wajen yin alwala shine tsananin sanyi ko to shikenan a nan ko menene ya faɗo ba zai sake abin nan ba kuma in yi sallarsa da wannan taimama ya yi don dama ba uzurin lahi ruwa ne ya saka yi taimawa dama kuna fahimtar magana ba uzurin lahi menene ba lahin ruwa ba jama'a ana fahimta ko to shine yake cewa wayan quduhu aidan wujudal ma'i yace liman faqadahu ga wanda dama ruwan ya rasa wal qudratu ala isti'malihi kuma ya samu damar zai iya yin amfani da me a da ruwan liman ajaza anhu ga wanda da ya gagara yin amfani da ruwan ma'ana har ilau kuma wani hukunci ne na biyu a nan mutumin da ya yi taimama a lokacin da ya yi taimamar ba zai iya amfani da mai ba da ruwa ba wato ba rahin ruwa ne ya sa ya taimama ba abin da ya jawo ya taimama hide ba zai iya amfani da mai ba da ruwa to sai kuma ruwan ya zo kuma ya ji zai iya amfani da shi to a nan shi ma taimamasa ta warware ku lura da wannan idan har ya ji damar yanzu zai iya amfani da ruwa sai ya ƙe kashe ƙasa ya ƙi amfani da ruwan to nan ma taimama ta ɓaci alwalar ɗarɗunan sallan ba ta yi ba kawai uzurin da ka faɗa ciki ne fa ya sa shari'a ta sauƙaƙa maka ka yi ne ka yi amfani da taimama ba ruwa ba da haka daga uzurin ya kauce to wannan hukuncin shi ma ya faɗi jama'a kun fahimci magana amma in uzuri bai kauce ba kana nan a cikin kyarma kana rawar ɗari to shikenan kai ta yin taimamar ka in wuni za ka kana taimama kana sallah ba matsala amma daga lokacin da uzurin ya kau to a nan kuma dole ka ka dawo kai alfani da me da ruwa jama'a ana fahimta da kyau Allah ya shiryar da mu don haka ya ce liman a jaza anhu wa ma madamin salatihi fa sahihun la talzamuhu i'adatuha abin da ya gabata na sallolin da yayi misali yayi asuba da taimama yayi azhar da taimama yayi la'asar da taimama kafin magariba sai ruwa ya samu idan misali rahin ruwa ne ya sake taimama ko kafin magariba sai ya ji zai iya amfani da ruwan idan da rahin lafiya ne ta hana yin amfani da ruwan to sallolin da yayi a baya din can ba sai ya ne ba ba sai ya sake su ba waɗancan salloli sun yi yanzu ne zai yi alwala sai ci gaba da sallolin gaba jama'a kuna fahimtar magana sai sallolin gaba amma waɗanda suka wuce sun wuce bari mu karanta wannan hadisin sai mu tsaya an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وآد الصلاة لك الأجر مرتين صحابي أبي سعيد الخدري الله يهدى من في جنة الفردوس يتي خرج رجلان في سفره wasu mutane guda biyu sun yi tafiya sun yi balaguru sun tafi wani gari fa hadaratu salatu sai sallah ta yi lokacin sallah yayi walai sama ahuma ma'u suka bincika sai ba su da ne ba su da ruwa sati mai zuwa zan zo mana da wata fa'ida akan mutane ne suka yi tafiya sai lokacin sallah yayi sai zama sauran ruwan da ya shaura musu in sun yi alwala ba za su samu na sha ba in sun sha ba za su samu na alwala ba wanne za su yi a ciki a waye ce ku bada fatawa cewa aka yi sati mai zuwa kowa ya je ya binciko an gane magana da kyau ko yawwa to shine an gane fa hadarati salatu sai lokacin sallah ya walaysa ma'ahuma ma'un babu ruwa fa tayammama sa'idan tayyiban sai suka yi taimama da kasa mai tsarki fa sallah ya he suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti basu busa ko ina ba sai ga ruwa kuma ya zo shine akan lokaci suna idan da sallah sai kuma ga ruwa amma ba sai riga sun yi taimama sun yi me sun yi sallar su fa'ada ahaduhuma alwudu'a was sala ɗaya daga cikin su sai ya ce kai ni kan tun da ruwa ya zo ba ni da dalilin da zai sa in ce wannan sallar tawa ta yi da haka sai yayi alwala sai ya sake menene sallah walam yu'id al-akhar ɗayan kuma sai bai sake ba yace a ai Allah tun da ya bamu sauki yace in babu ruwa mu yi taimama mu yi sallah kuma ba ruwa muka yi taimama muka yi sallah ruwa in ya ga dama ya cika gurin nan ba ruwa na da billahi lazi wallahi ba zan sake alwala ba balanta na sake sallah an gane magana da kyau ku yace wallahi ni ba zan sake ba thumma ata ya rasulullah to ana cikin haka sai aka zo gurin annabi da wannan magana wannan yace abin da kai ba haka bane wannan yace kai ma naka ba haka bane nawa ne daidai ka san haka ake sai an rugun tsumo sai a taho gurin malam a ce to malam ya za a yi ni na ce kaza wani ya ce kaza waye mai gaskiya a cikin mu to haka manzo Allah ya ta fama da su shi ma su ma a lokacin fa zakara zalika lahu sai suka gaya wa manzon Allah faga abin da ya faru tsakaninmu fa qala lil ladhi lam yu'id annabi da ya tahi da amsa sai ya fara da wanda bai sake alwala ba bai sake sallah ba tun daga nan za a gane shi ne ya ci an gane maganar da kyau ko tun da shi aka fara sai ya ce asabta sunna ka dace da sunnar manzon Allah kaga ashe kalmar nan ta sunna tun zamanin annabi annabi yake raya ta in kai abu a ce kayi daidai da sunna annabi ya ce kayi daidai da sunnata wa ajaza'atka salataka kuma sallarka ta maka ba ka da buƙatar ke ka saki kayi daidai ka dace da sunna kuma sannan sallarka ta yi an gane wa qala lil ladhi tawadda'a wa a'ada sai ya ce wa wanda ya sake alwala kuma ya sake sallah lakal ajru marrataini kai kana da lada har kala biyu na fata fahimta a gurin kwane ne wanda ya fi lada wanda ya dace da sunna ko shi ne ya fi lada ko ba haka ba yauwa shi ya sa masu malamai da suka yi underline a ƙarƙashin hadisin he suka ce shi wanda ya dace da sunna ladansa ma ya fi gaban a lissafa a ce guda kaza ne kawai ya sa aka ce masa ya dace da sunna kawai aka bar shi shi kuma wannan tun da bai dace da sunna ba sai aka ce lada biyu yake da shi an gane maganar da kyau ko shi ladan ma yana da adadi amma wanda ya daidai da suna ladansa ba adadi ba za a iya faɗa yawan ladan nawa ne ba yasa ko me zaka ka bincike mai sunna ka ci Allah ya shirya da mu dan uwa za mu tahi fa'idatun a karatun mu na sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana Allah sa aljanna ce makomar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم